إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعزة حلرة وانا مدرسي من البركة da muke karatu a cikin littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid littafi wallafar imamu ahli sunnati wal jama'ati al-sheikh muhammad ibn abdul wahhab tamimi alaihi rahmatullah karatun da muke gabatarwa mako mako a wannan masallaci na tunawa da sheikhu da'wa malaminmu na sunna a Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare Allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan bakin tashar Yankari a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 22 ga watan Aljumada al-Ula hijira 1447 wanda kuma ya dace da 13 ga watan 11 miladiyar shekara 2025 ina ba da haƙurin kasancewar karatu wajen guda hudu ko biyar ma ko bakwai ban samu halarta ba saboda uzurori suna gifta mun a waɗannan ranakun to amma alhamdulillahi ɗan uwa malam saminu bala soja ya ci gaba da waɗannan karatuttuka ba a tsaya ba kuma kamar yadda muka yi magana da shi ya gabatar da karatu akan babin fadin Allah madaukakin sarki innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya kuma fara karatu a cikin babu ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum wal ghulu fi salihin to dangane da shi babin da ya gabata duk da malam ya faɗi dukkan abin da ya kamata a wannan babi a kuma lura da cewa shi mawallafin littafin yana la'akari da alakanta tsakanin babi da ya gabata da babi wanda zai zo wanda wannan alama ce ta zakakuranci da kuma fikihun mai littafi alakanta babi masu makotaka da juna biyu ko uku ko sama da haka ko babukan littafi kamar yadda na sha gaya muku cewa shi wannan littafi duk wanda Allah madaukakin sarki ya masa arzikin kammala wannan littafi ya kuma fahimce shi to in Allah ya yarda ba zai samu zalla a tauhidi ba musamman tauhidi mafi hatsari na uluhiyya ba zai samu zamiya ba in Allah ya yarda kuma in kun kula malam baya kwansa sai da zakara don haka dukkan babi da zai kulla to yana dogara ne da wani dalili da ya sa ya yi babin ya yi babin ne kuma bayan ya gama kawo dalilan ya yi masa masail saboda manufofi da ma'ana na dalilan su fito fili babin da ya gabata Allah madaukakin sarki ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama innaka la tahdi man ahbabta lalle kai ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam la tahdi man ahbabta baka shiryar da wanda ka zaba wanda ka so bisa son ranka walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ne wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi sanin suwa ya shiryayyu wannan ayar kamar kamar yadda malam ya muku bayani cewa ta sauka ne sanadin baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Talib wanda annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya tallata masa shiga musulunci kuma ya tallata masa kalmar shahada ya am qul la ilaha illallah baffa kace la ilaha illallah ni kuma ranar alkiyama zan tsaya maka da ita na kafa hujja ranar alkiyama lokacin da baffan ya zo mutuwa baffa kace la ilaha illallah amma wannan baffan nasa bai samu dama ya faɗi hakan nan ba Allah bai bashi iko ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya damu saboda ya san cewa in dai baffansa bai yi kalmar shahada ba bai yi musulunci ba to babu wata alfarma da zai ci gajiya ta ranar gobe kiyama domin Allah madaukakin sarki ya haramta aljanna wa kafirai duk wanda ya mutu kafiri ko ya mutu mushriki to Allah ya haramta masa aljanna ba zai shiga aljanna ba annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya san wannan matsaya ta ubangiji dan haka cikawar baffansa ba tare da yayi wannan kalma ba ya dan dame shi kuma ya san cewa wannan kalmar ce kadai baffan zai tsira da ita kaunar da yayi masa da hidimar da ya yi masa, da kariyar da ya bashi, da ɗawainiyarsa da ya ɗauka, waɗannan ba za su zame masa madadin musulunci ba, ba za su zame masa gurbin la'ilaha illallah ba. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya san haka, da haka dole sai da musulunci, musuluncin kuma ƙofarsa ita ce la'ilaha illallah. don haka bai yi wannan kalma ba to sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna allantakarsa da ɗayantakarsa da ƙarfin ikonsa da isarsa ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama innaka la tahdi man ahbabta kai ma fa baka shiryar da wanda kaga dama bisa zaɓinka da sonka walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama da haka shiriya tana hannun Allah na sani malam ba zai kasa gaya muku cewa shiryar nan iri biyu bace domin a cikin alkur'ani mai girma a wani wuri zaka ji Allah madaukakin sarki ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai latahdi lalle tabbas kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa tafarki mai kyakke qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubinun yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam don lokaci Allah madaukakin sarki yana jingina shiryarwa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama amma a wannan wurin kuma sai Allah madaukakin sarki yace innaka la tahdi man ahbabta ba ka shiryar da wanda kaga dama to wannan dole ya zama akwai bambanci tsakanin shirya guda biyu domin alkur'ani cikin sa babu karo ba zai yi a can a ce za ka shiryar anan kuma a ce ba za ka shiryar ba shiryar ce take iri biyu shi yasa zancen ma ya zo iri biyu sai ya zama abinda malaman tafsiri da malaman aƙida suke fassara waɗannan ayoyi suna gina ayar da ta jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama shiriya tana nufin shiriya ta nusarwa da ankararwa ana ce mata hidayatu irshadin shiriya ta nusarwa aikinka ne ka nusar aikinka ne ka karantas, aikinka ne ka yi bayani, ka ankarar daga falalle, aikinka ne ka zaburar da faɗakakke zuwa ga tafarki mai kyake. Wadda wannan latisin, Allah ya kuwa cewa dukkan wani mai da'awa wadda ya gaji annabi sallallahu Alaihi wasallama, yana haskawa wannan al'umma turba ta shirya ya ganar da su ya fahimtar da su a fahimtar da su aqida a fahimtar da su hukunce-hukunce a fahimtar da su ma'anoni na ayoyi da hadisai su samu waraka daga duhu na bata da suke fama da shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka gaje shi malamai masu karantarwa suna shiryar da mutane zuwa ga tafarki mikakke shiryarwa ta haskawa da nusarwa shi kuma Allah ya keɓanta shi kadai da hidayatu taufiqin shiryarwa ta dacewa a ce yayu ka zama shiryayye wane an dace ya shiryu to wannan dacewar da tabbatuwar shiryar da wanzuwarsa akan shiryar yana ga Allah madaukakin sarki to idan an korewa annabi sallallahu alaihi wasallama ikon shiryarwa to an kore masa wannan shiryarwar ne to ba ikonsa bane ya datar da mutum da shirya ba ikonsa bane ya dawwamar da shirya a cikin zuciyar mutane wannan aikin Allah ne ikon Allah ne wurin da kuma aka jingina masa shiryarwa to nan kuma aikinsa ne ya yi bayani ya nusar ya karantar wadda Allah ya haska kirjinsa da zuciyarsa sai ya karba sai ya ji ya gamsu kuma sai ya hau kan miƙaƙƙen tafarki yadda Allah maɗaukakin sarki yake so. to kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya so a ce abu talib ya musulunta kuma bai musulunta ba kasancewar da ya zo nusar da shi da shiryar da shi ce masa yake ka ce la ilaha illallah wato yana komar da shi ne zuwa ga kaɗaita Allah madaukakin sarki shine mafi girman saƙon hatta ma bai ce ka ce ni manzon Allah bane yace ka ce la ilaha illallah shine mafi girman saƙon annabi alaihi salatu wassalam akan wannan yayi kokarin dora Abu Talib saboda ya tabbatar da cewa shi ba shi da wani hakki na abauta masa ba kuma bukatar shine a fahimci cewa shi ma yana da hakki na allantaka ba ما كان لنبي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وبنجي تعالى يتي ما كان لبشر bai dace ba ga wani ɗan adam yana nufin annabi cikin annabawa domin dukkan annabawa bashar ne dukkanin annabawa ‘ya'yan adam an yi utiyahu Allahul kitaba bai kamaci wani annabi Allah ya bashi littafi wal hukuma da annabta ya bashi littafi wal hukuma da hukunci wal nubuwata da annabta ba thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah sannan yaje yana cewa mutane ku zama bayina kuma bayan Allah ba wani mahaluki da Allah madaukakin sarki ya bashi wannan lasisi dukkan wanda Allah ya zaba ya bashi littafi ya bashi annabta ya aike shi ya aike shi ne je gaya musu ga ubangijin su can su bauta masa shi kadai don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirayi Abu Talib zuwa ga kadaita Allah madaukakin sarki a cikin kuntataccen lokaci dama ta ƙarshe da Abu Talib yake da ita amma bai karba ba to a wannan babi zamu fahimci cewa Allah madaukakin sarki ya nuna ikonsa da allantakarsa wanda kuma annabi sallallahu Alaihi wasallama ya sallama wa Allah matsayinsa na Allah. Har Allah subhanahu wata'ala ya masa tokaciya kar ka daga hankalinka kar ka shiga cikin wata damuwa dama ba ikon ka bane shiryar da wanda ka zaba Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama shi kuma Allah sarkin hikima wanda yake da cika ilimi to shi ya san me yasa ya shiryar kuma ya san me yasa bai shiryar ba kai kuma baka sani daga ilimin Allah sai abin da Allah ya ilmantar da kai baka sani daga hikimar Allah sai daga abin da Allah ya sanar da kai jama'a an fahimta to daga wannan za mu fahimci cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana son abu Allah baya so sai ya zama abin bai yiwu ba saboda ba haka Allah ya ga dama ba idan annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da iko na ya shiryar da mutum ya zama shiryayye kintsatse mumini bisa zaɓin sa wani al'amari yana hannun Allah to kaga wani wadda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama to shi ya fi cancanta da kasa yin haka shi ya fi cancanta da rashin yin haka an fahimta? To, to malam ya karanta wannan babi da dalilan cikin babin da masail ɗin wannan babi, sai ya shigo wannan babi da yake gabanmu, ma ja a fi anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal guluwu fi salihin. Babin shi kuma ya zo ne, ya karantar da mu cewa sanadin kafircin ‘ya'yan Adamu, dukkaninmu ‘ya'yan Adamu, to sanadin kafircin ‘ya'yan Adamu, wa tarkihim dinahu da kuma sanadin barinsu addininsu na tauhidi, huwal guluwa fi salihin shine wuce gona da iyaka, wuce gona da iri a cikin hakkin salihan bayi. abu na farko da ya kamata mu sani a nan da malam ya ce bani adam ‘ya'yan adam saboda yana ishara ne zuwa ga cewa daga lokacin da Allah ya halicci annabi adam annabi adamu ya hayayyafa zuriyarsa ta fara yawa a ban ƙasa tun daga annabi adamu har shekara dubu bayan annabi Adamu, zuriya ta yaɗu, zuriya ta yi yawa ta bazu, dukkaninsu suna kan tauhidi akan fitra. Aƙidar da aka halicci annabi Adamu a kanta ta fitra, to a kanta suke, tauhidi ne zalla babu wani abu shirka, kwata-kwata. ‘ya'yan Adamu a farkon lamari ba su san shirka ba, ba a san shirka ba, ba a san bautar wani Allah ba, Allah ɗaya aka sani, ba wata shubuha. To, sanadin zuwan kafirci, kenan kafirci baƙon abu ne ya zo ya samu bayin Allah. Ba da kafirci aka fara ba. kafirci bullowa ya baƙon abu ne bayan an shekara dubu haka abdullahi dan abbas ya ce tsakanin annabi adamu da annabi nuhu asharatu qurun karni goma ne kowane karni ɗaya kuma shekara ɗari ne ɗari sau goma dubu to wannan tsakanin ba a san shirka ba ba a san kafirci ba don haka shirka da kafirci bullowa su kai wani abu na farko kenan abu na biyu dalilin da ya kawo kafirci da shirka a ban ƙasa guda ɗaya ne guda ɗaya ne kudi ba malam ba cewa ya yi daga cikin abin da ya sanadin kafirtan ‘yan adam ‘yan adam ba, a'a ba cewa ce daga ciki ba cewa ya ce abin da ya sanadin kafirtan ‘yan adam shine wuce gona da iyaka a hakkin salihan bayi. to wannan sanadin shine guda ɗaya tilo babu na biyu shi sanadin kafirci a ban ƙasa shi sanadin shirka a ban ƙasa kuma tun daga lokacin da shirka da kafirci suka faso kai aka fara yin su har annabi nuhu alaihi salam wanda shine farkon manzanni kafin annabi nuhu babu manzo idan an yi wani ɗan saƙo daga Allah ma tsakanin annabi Adamu zuwa annabi Nuhu duk annabawa ne, in an yi su. Kafin annabi Nuhu babu manzo, annabi Nuhu shi ne farkon manzanni. Shi za ta ga cikin Al'ur'ani mai girma, idan Allah zai lissafo annabawa galibi da shi yake farawa. Sarki ne farkon manzanni. shi kuma manzo makami ne wadda ya ɗara na annabi domin shi annabi yana karantar da addinin musulunci ne wa masu imani shi annabi da littafinsa amma yana karantar da masu imani ne shi yana kiwon masu imani ne annabi baya daga cikin ayyukansa fita da'awa da kiran waɗanda ba masu imani ba kafirai da mushrikai da gwagwarmaya da fito na fito da su wannan ba aikin annabi ba ne shi annabi sai dai ya taya inda ya haka ne shi sa annabi musa da annabi harun annabi musa annabi ne manzo annabi harun kuma annabi ne annabi don haka sai zama annabi harun ɗan rakiyar annabi musa ne annabi musa shi aka aika wajen fir'auna saboda fir'auna da'awa ce ta waje da'awa ce ta waje don haka sai zama annabi musa aka aika shi kuma annabi harun sai ya raka shi a matsayin ɗan rakiya tafinta ba shi ne manzon ba shi kuma manzo duk yadda ka ji manzo to aiki biyu ne a kansa yana da muhimma aikin karantar da muminai da tare su da tattalin addininsu sannan kuma yana da ƙari zai kirayi kafirai mushrikai magusawa majusawa da duk waɗansu fandararru fajirai duka aikinsa ne ya kiraye su su zo zuwa ga musulunci idan sun ƙi zuwa musulunci kuma, to aikinsa ne in ta kama yana da shauka ƙarfin yaƙarsa, ya yaƙarsu to ya yaƙe su, wannan aikinsa ne, manzo. To sai dai su ma manzannin, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ɗara musu, ta fiskoki da dama daga ciki shine dukkanin manzanni ana aika su ne zuwa ga al'ummominsu. Kai annabi an aike ka zuwa ga al'umma kaza, masu imanin cikinsu kana karantar da su, waɗanda ba su imani ba kafirai da mashirikai kana kiransu in ta kama kai yaƙi da su. Amma al'ummar da ta fita daga waɗannan, to ba naka ba ne. a iya yin wani manzon shi ma a bashi wata al'ummar kuma da wani manzon shi ma yana nan da wata al'ummar amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ɗara sauran manzanni ta yadda shi da ya zo annabi kuma manzon ƙarshe sai ya zama dukkan al'ummomi daga al'ummar lokacinsa ta larabawa har al'ummomin da za su biyo baya har zuwa tashin alkiyama. kowace ƙabila, kowane gari, kowace ƙasa a duniyan nan, da awarsa yana da hurumi, yana da hurumi a dukkan sasannin duniya, cikin dukkan ƙabilun duniya, cikin dukkan launin fata na duniya yana da hurumi, kuma daga zamaninsa har zuwa tashin alkiyama yana da hurumi. Kuma sauran manzanni duka limit suke da shi, suna da hurumi na ainihin wato jama'a suna da hurumi kuma na lokaci. to idan ba ku manta ba annabi nuhu da ya zo yana wa'azi shirka ta faru a ban ƙasa an samu masu kafirci sai Allah ya aiko annabi nuhu ya zo ya kiraye su su dawo cikin musulunci su bar shirka su dawo tauhidi su bar kafirci su dawo musulunci annabi nuhu sai da ya shekara ɗari tara da hamsin yana wannan ɗawainiya Allah subhanahu wa ta'ala ce walakad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama hakika min aiki nuhu zuwa ga mutanansa ya zauna a cikinsu shekara dubu ba shekara hamsin shekara ɗari tara da hamsin annabi nuhu ya yi yana wazi kun ga mu yanzu ba a shekara ɗari biyu mako balle ɗari tara yana wazi amma fama amana ma'ahu illa qalil Allah ya ce babu wanda ya yi imani da shi sai ‘yan tsirari waɗanda kwale-kwale ne ma ɗauke su shekara 950 wannan shine farkon ita ce farkon masifar shirka da kafirci a bakasa kuma annabi nuhu shine farkon wanda ya fara fuskantar wato rigima shine farkon wanda ya fara fuskantar rigima da ɗauki ba daɗi da waɗanda suka kafirci kuma suka yi shirka kuma yadda za ka fahimci munin al'amarin idan ya faru, wato hatsarin shirka idan ta shiga zukata, ko kafirci idan ya shiga zukata, shi ne irin yadda annabi Nuhu ya shekara ɗari tara da hamsin, amma Allah ya ce kaɗan ne suka imani. To, ita ɓata da kake ganinta tana da hatsari. Idan mutum ya ɓata, to kar ka yi mamakin malintarsa waya za a yana malami ya bata kar ka yi mamakin iliminsa waya za a yana da ilimi ya zama taɓaɓɓe balle rawaninsa ko limanci ko haddar ƙur'ani ko shekaru yaya za a yi tsofai-tsofai da shi ya bata a'a ita bata jarrabawa ce masifa ce idan ta samu mutum to sai da la haula wala quwwata illa billah to anan abin da malam yake so mu fahimta shine abin da ya jawo kafirci tun asali ma tun fil azal inji bahaushe abin da ya jawo kafirci da shirka shine wuce gona da iri a hakkin salihan bayi wannan ya jawo dukkan da'awar da annabawa da manzanni suka zo suka yi duk gwagwarmayar manzanni sama da manzanni ɗari aka yi duk gwagwarmayar da suka yi sanadin kafirci da shirka suka yi yaƙi aka kakkashe musu suka kakkashe aka yi ba daɗi dubban shekaru na duniya aka yi ana ɗauki ba daɗi kuma har yau ɗin nan ba a daina shirka da kafirci ba Allah baya so baya son shirka baya son kafirci sanadin haka ne ma zaka ce ya ƙara wa annabawa muƙami aka yi creating muƙami na manzanci saboda zuwan shirka da kafirci wannan muƙami na manzanci aka yi dubban shekaru ana fama har zuwa yau ɗin nan ba a daina ba. To yana da kyau a matsayinka na musulmi ahalin sunna, ka ji kishi, ka taya manzanni kishi, ka ji bakin ciki, ka taya manzanni bakin ciki, na yadda aka dukufa cikin bautar wani Allah, aka dukufa cikin kafirci, kuma a matsayinka na musulmi ahlus sunna wajibi ne ka kyamaci wannan sanadi wannan sanadi da ya jawo wannan masifa to ka kyamace shi kai Allah wadai da wannan sanadi shine me shine wuce gona da iri a hakkin salihan bayi suwaye salihan bayi salihan bayi su ne nagartattun bayin Allah waɗanda suka tsayu akan abin da Allah yake so suka kuma hannu daga abin da Allah baya so suka zama kintsatsu akan dokokin Allah iri biyu ne akwai salihan bayi waɗanda suka shahara da ibada akwai salihan bayi waɗanda suka shahara da ilimi da ilmantarwa salihan bayi waɗanda suka shahara da ibada a ce kamammu ne sun guje wa duniya sun dukufa wajen bautar Allah maɗaukacin sarki ba a san su da ilimi da ilmantarwa ba amma an san su da tsoron Allah da dukufa kan bautar Allah zikirin Allah salloli azumi kamewa kawaici da gudun duniya sun shahara da wannan waɗannan salihan bayi ne ana kyautata musu kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da mahalicinsu. To waɗannan salihan bayi mutanen kirki. Sannan akwai salihan bayi malamai masu ilimi masu ilmantarwa, waɗanda Allah ya musu baiwa ta ilimi, wasu suka yi rubuce-rubuce, wasu suka karantar da baki, wasu suka yi fatawa da sauran hanyoyi na ilmantar da bayin Allah. Kowa gwargwadon arzikin da Allah ya sa a cikin iliminsa, wanda Musulunci ya faɗaɗa da gudumawar irinsu, kuma yawanzu har zuwa yanzu da gudumawar irinsu. Sun karantar, sun wallafa, an karanta, an karantar, an wallafa. an yi sharhi an yi sharhin sharhi an yi ta'aliki an yi ƙarin bayani an buga misalai an fitar da ƙa'idoji an fitar da waɗansu dokoki da sauransu daga cikin rubuce-rubucensu da karantarwarsu da haka zamani yana tafiya ilimin yana ƙara faɗaɗa ana ɗosana daga hasken iliminsu tun can farko Allah yi wa musulunci wannan gatar da irin waɗannan bayi nasa da ya tanada ya ajiye ilimi a cikin kirazansu ya kuma ba su ƙarfi da lafiyar karantarwa da ilmantarwa waɗannan su ma suna cikin salihan bayi to jama'a dukkan wanda muka ga Allah ya masa baiwa ta bautarsa ya kame ya nutsu ya zama bawan Allah mai bauta to irin wannan abun koyi ne da irin bautarsa ana karanta tarihin irinsu don sanin alaƙarsu ta bauta da Ubangiji idan ka san irin bautar da suke yi to za ka rena kanka wannan zai taimaka maka kai ma ka yunkura ka ga cewa ka zama na kirki Allah yakan sanya karama a hannunsu, su zo da wani abu wanda ya saba wa al'ada, ba ya saba wa hankali ba, kuma ba ya saba wa aƙida ba. Karamar da ta saba wa aƙida ba karama ba ce, ƙarya ce, haka karamar ta saba wa hankali, amma saba wa al'ada abinda ake nufi da al'ada yadda aka saba. ba a saba ganin haka ba kamar tafiya akan ruwa ba a saba ganin haka ba kamar haddace littafi cikin kankanin lokaci ba a saba ganin haka ba isa al'ada ce wannan littafin a ce a yau dinnan na haddace shi bisa al'adar dan adam ba a saba haka ba amma bai saba hankali ba zai yiwu to Allah ya mun yana musu baiwa ta karama abin da ya saba wa yanda aka saba to wannan karamar idan Allah ya sa an ganta tare da su natija ce bautar su wasila ce ibadar da suke yi tsani ne hanya ce ta kusanta Allah maɗaukakin sarki hanya ce ta neman ƙaunar Allah subhanahu ta'ala, wadda idan bawa ya kusanci Allah Allah ya kusanci bawa bawa ya ƙaunaci Allah Allah ya ƙaunaci bawa to anan sai Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi cikin waliyansa in ya sanya shi cikin waliyansa kuma to zai iya bashi karama to wannan karama sai ta zama natija ce ta bautar da yake yi sakamako ne result ne na bautar da yake yi na kyakkyawar alakarsa da Allah to idan irin waɗannan bayi mun karanta tarihinsu abin da ilimi ya tanadar shine tarihinsu na bauta da alakarsu da Allah yana zaburar da mu mu ma mu yi koyi da su. Matsayinsu na karama da suke da shi yana ƙara zaburar da mu, mu ma mu samu kusaci da Allah, mu shiga cikin waɗanda Allah yake so, mu shiga cikin waliyan Allah. To, amma duk wanda aka ɓoye alaƙarsa da Allah, sai aka fito da karamarsa saɓanin hankali, ko karamarsa saɓanin aƙida, to ɓata ake so a dasa a cikin al'umma. irinsu ne waɗanda sai ya zama kwarjininsu ake so a sa a cikin bayan Allah, so ake a cire Allah daga gurbi, gurbin da yake a zuciya a ajiye su a gurbin. Shi yasa ake tsoratar da mutane da karamominsu na ƙarya, karamomin da suka saba wa hankali, karamomin da suka saba wa aƙida, saboda ana so a saka su a cusa su cikin zukata to sai zuciya ta cika da sanin karamar wane amma bata san komai akan ibadarsa ba ba a ba mu labarin alakarsa da Allah ta bauta ba ai ba haka kawai mutum ake yake gadan karama ba haka kawai saboda kai dan gidan shehunne ne sai kai karama haka kawai saboda kai an haife ka a Senegal sai kai karama haka kawai saboda kai dan gidan sharifai ne suka karama ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ubangiji ta'ala ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai kusance ni da abin da na fi so ba kamar ya sauke faralin da na dora masa wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu bawa na kuma ba zai gushi yana kusanta ta da nafilfili ba har sai na so shi fa idza ahbabtuhu idan ku na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zama jinsa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yabsuru bihi ko yubsiru bihi da ganinsa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha da hannunsa da yake miƙawa da shi warjilahu allati yamshi alaiha da kafarsa da yake tafiya da ita wala in sa'alani lawtiyannahu wallahi da zai roke ni wallahi zan bashi wala in ista'azani law'izannahu wallahi da zai nemi tsari na da na bashi kariya da tsari ashe ana samun matsayi a wajen Allah ne na karama da walittaka ta hanyar kusantar Allah da ibada, kusantar Allah da ɗa'a. To, waɗanda ake cika mana kunnuwa da karamominsu, ina alaƙarsu da Allah, a zuba mana ita a faifai, mu gani. Karamominsu da ake faɗa, da suka dinga yi na bajinta a nan gidan duniya, da har ma abin da za su yi a nan gobe kiyama na shishigi da karambani, duka sai a baje mana kuma matsayin da ya kai su aikin da ya kai su wannan matsayi wannan idan bayi ne kenan masu ibada ina ibadarsu sannan salihai masu ilimi da ilmantarwa idan ilimi suka yi suka ilmantar sai karama musu suka shahara lallai ilimi da ilmantarwa ilimi da aiki da shi yanayi wa mutum sanadin walittaka idan mutum ya samu walittaka to karama za ta iya bayyana a hannunsa ahlu sunna ba sa musun karama amma karama tana da dalili tana da sanadi sannan kuma tana da kamanni da tuffofinta to idan malami ne na Allah wanda Allah ya aje karama a hannunsa to idan wannan karama da ake gaya mana ta zo ne ta hanyar baiwar ilimi da Allah ya masa to ina ilimin a ba mu littattafansa ina littattafansa ina fatawoyinsa ina ɗalibansa waɗanda suka kwashi ilimi a wajensa amma ba haka al'amarin yake ba a duniyar mu ta yau ta ɓata sai ka samu mutum binsa ake yi ba koyi ake da shi ba in mai ibada ne koyi ake da shi ba binsa ake yi ba idan mai ilimi ne iliminsa ake amfana da shi ba binsa ake yi ba Allah da manzo ake bi amma sai a ce mabiya shehu abdulkadiri mabiya shehu tijjani mabiya kaza a'a ina littattafansu ina ilmominsu jama'a an gane sai ya zama idan an je an ɗauko littafin ma littafin nasu in an ɗauko an buɗe sai ya zama ɓarna ce a ciki musamman shehu tijjani in an je an ɗauko littafin ma mafi girman kundi da aka samu daga gare shi jawahirul ma'ani shine mafi girman littafi mafi girman kundi da a musulunci ka ce kamar sahihul bukhari kenan a musulunci to barna ce a ciki da cin zarafin musulunci da keta haddodin Allah tsarkakakken sarki ba ilimi ne na annabawa da manzanni ba to kaga ilimin da ba na annabawa da manzanni ba to ai ba ilimi bane a addinin musulunci don haka ina ilimi da aka amfana da shi yanzu irin su imamu maliku ba iliminsa ne ya shahara ba yanzu idan an ce imamu maliku ka san wa imamu malik duk musulmi mai hankali ba sai mai ilimi ba duk musulmi mai hankali ya san Imam Malik yana jin sunansa amma idan aka tambaye ka kawo karamar Malik guda ɗaya sai ka ji ba za ka iya tunawa ba saboda bai shahara da ambatan karamomi ba bai shahara da karam da me ya shahara da ilimi har yana da almajirai za a ce maka wannan alƙasimu ne ibn alƙasim za a ce maka wannan ibn wahabin ne wannan za a ce maka ashabu ne har yana da ɗalibai da suka shahara da ilimi da suka tsotsa daga gare shi haka imamu abu hanifa za a ce maka wannan abu yusuf ne za a ce maka wannan Muhammad ibn Hassan al-Shaybani almajirin Imam Malik ai Imam Abu Hanifa irin su Imam Shafi irin su Imam Ahmad ibn Hanbal ga littattafan su nan ga kuma almajiran su nan kuma da ilimi aka san suka shahara su ma salihan bayi ne su ne ma salihan bayi don haka salihan bayi ko dai masu bauta ko masu ilimi to dukkan wanda ya zama salihin bawa to ba a wuce gona da iri a hakkinsa don an gane alaƙarsa da Allah tana da kyau har karama ta bayyana a hannunsa ko kuma ilimi na ban mamaki ya bayyana daga bakinsa ko daga hannunsa masu albarka to wannan kuma baya zama dalili da zai sa a ƙaddasa shi a tsarkake shi a wuce gona da iri wajen bashi matsayi musulunci bai yarda da wannan ba to ina ga wanda ba ma salihin bane ina ga wanda ba ma salihin bane kawai rawani aka masa na bogi kuna fahimta hatsarin abu salihin na gaskiya ma a bar shi a matsayinsa mai bauta ne shikenan ba laifi a karanta tarihin ibadarsa don a zabura mai ilimi ne a amfana da iliminsa a nema a roƙa masa rahamar Allah amma kai ba mu da tarihin bautarka kai ba mu da iliminka a ƙasa, amma an cika mana kunne da karamominka, wannan angulu ne da kan zabo. To daga nan, za ku gane ina malam ya dosa. Malam yana da kaifin basira. Shi yasa ‘yan bidi'a suka tsani wannan littafin’. fiye da yadda suka tsani mutuwa wannan littafin ya zame musu dodo fiye da duk wani abin tsoro a wajensu saboda kai tsaye ake tafiya zuwa ga ta'addancinsu kai tsaye ake ware mutane kai akan ta'addancinsu da barnarsu da haka yanzu yadda aka sanya shehinai da waliyai aka naɗa su aka koma tamkar su ake bautawa tamkar su ne masu addinin littafin yana nuna maka cewa to ai wannan shine asalin abin da yasa aka fara turo manzanni wannan barnar ita ce da farkon kafirci ma ban kasa ko kuma kuna nan yanzu kuke yayinta ita ce farkon kafirci a ban kasa wuce gona da iri akan salihan bayi wai dan shi mutumin kirki ne shi salihi ne shi nagari ne shi na Allah ne shikenan kawai sai a tsarkake shi a allantar da shi to wannan barnar ita ce shirka farko a duniya ita ce kafircin farko a duniya don haka malam ya kulla wannan babin dan ya wayar mana da kai sanadin kafircin ƴaƴan Adamu tun karon farko shine wuce gona da iri a hakkin salihan bayi yanzu mun ji suwaye salihan bayi wa qaulillahi azza wa jalla da fadin Allah mabuwayi madaukaki ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi ghayra alhaq la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq ya ahlal kitabi Allah ya ce ya ku waɗanda aka ba littafi ma'abota littafi yahudu da nasara ke la taghlu fi dinikum kar ku wuce gona da iri a cikin addininku wala taqulu ala allahi illa alhaq kar kuma ku faɗa akan Allah sai gaskiya hakan nan aya mai kama da wannan قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق kace ya ku ma'abota littafi yahudu da nasara kar ku wuce gona da iri a addininku ba bisa gaskiya ba kar ku riki abin da ba gaskiya ba shine wuce gona da iri waɗannan ayoyin guda biyu suna nuna mana cewa wuce gona da iyaka barna ce wuce gona da iyaka barna ce abin da yake daidai shine tsayawa tsaka-tsaki wata hikimar Allah subhanahu wataala ga dukkan wanda ya karanci tarihin Yahudawa a cikin Alƙur'ani mai girma zai ga cewa Yahudawa sun yi ta'addanci Yahudawa sun keta alfarmar annabawa da manzanni Yahudawa sun keta alfarmar addini sun wa addini rikon sakainar kashi suka wulakanta annabawa da manzanni har suka karkashe fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun sun ƙaryata wani sashi sun kashe wani sashi wannan yahudi kenan kuma har gobe akan wannan ta'addancin suke yayin da a gefe guda wanda ya karanta tarihin nasara a alkur'ani zai ga su kuma sun wuce gona da iri su kuma sun rike annabawansu har sun allantar da su suka mayar da annabi isa Allah suka ɗauke shi ɗa ga Allah suka allantar da shi kaga waɗancan sun walakanta annabawa har sun kashe waɗannan kuma sun tabbatar da darajar annabi har ma sun ɗauke shi daga annabta sun bashi allantaka. Kaga waɗancan ba sa kan daidai, waɗannan ba sa kan daidai. Waɗancan sun yi abin da ake cewa mai jafa'i, shi ake cewa jafa'i. Jafa'i shine ka kasa isa yadda ya kamata, ka gaza daga yadda ya kamata shine jafa'i. Su kuma waɗannan nasara sun yi mai guluwi guluwi kuma shine ka wuce yadda ya kamata wanda ya gaza abin da ya kamata yayi jafai wanda ya wuce abin da ya kamata yayi guluwi yahudawa sun yi guluwi nasara sun yi jafai sai Allah ya kawo wannan al'ummar da ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan Allah ce hakan nan muka sanya ku al'umma matsakaiciya. Mu ne al'umma matsakaiciya, ta yadda mun karɓi dukkan annabawa da manzanni gaba ɗayansu, mun gaskata su, annabawan Allah ne, manzannin Allah ne, kuma fifikon da ke tsakaninsu mun yi imani da shi mun yadda, ba mu walaƙanta kowane annabi ba, ba mu kore kowane annabi ba, ba mu tozarta kowane annabi ba, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wannan shine addinin. Don haka ta wannan fiskar mun ɗara wa suwa Yahudawa. Ta wannan fiskar mun ɗara wa Yahudawa. Sannan annabawa da manzanni a wajenmu bayin Allah ne, ba za a bauta musu ba, ba alloli ba ne, kuma ba su da hakki na allantaka, ba za a bauta musu ba, amma annabawa ne da manzanni suna da hakkin ala tilas a musu ɗa'a, kuma kauniyar ɗa'a. Dole a musu ɗa'a, to shi yasa annabi da manzo bayi ne na Allah. amma sun ɗara ka a wannan matsayi saboda su annaba ne da manzanni wajibi ne a yi musu biyayya saba musu haramun ne kafirci sai ya zama muna tsakiya ba mu allantar da annabawa ba ba mu kuma kore mun walakantar da annabawa ba to kuma a kowane al'amari haka ne, muna tsakiya, shi sa Allah ya ce, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan. Hakan nan muka sanya ku al'umma matsakaiciya, so mu matsakaita a halitta, matsakaita a rayuwa, matsakaita a addini. mu ne Allah madaukakin sarki ya datar da mu da alherin da ya nufi bayinsa zababbu domin ya zabe mu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas to wannan abin da babin nan yake faɗa na shirka da kafirci da aka fara tun bayan annabi Adamu da shekara dubu ɗaya, da bai kamata a same shi a cikin wannan al'ummar matsakaiciya ba, in ban da jarrabawar Allah da masifa ba. Domin wannan al'ummar ita ce matsakaiciyar al'umma, ba ta wuce gona da iri ba, ba ta gaza ba, da bai kamata a samu ba, amma sai gashi cikin wannan al'ummar. ana samun waɗanda suna koyi da waɗancan masu wuce gona da iri. Ko don annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Wallahi sai kun bi irin tafarkinsu, irin hanyoyin da suka bi, sai kun bi sau da ƙafa, sai kun jera da su wajen ayyuka da ɓarna da fajirci, kamar yadda masun yaƙi suke jerawa lokacin da ake redi za a fara harbi. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai kun daidaita da su sai kun zama iri ɗaya da su a cikin ayyukansu da aqidarsu da fajircinsu suka ce suwa ya ma'aikin Allah yahudu da nasara yace in ba su ba suwa in ba su ba suwa yace inda a ce a cikin su za a san wanda ya shiga ramun damo cikin al'umma ta sai an san wanda zai shiga tare da ƙanƙantarsa da warinsa, inda cikinsu an samu wadda ya shimfiɗa uwarsa a tsakiyar kasuwa ya sadu da ita, ya ce cikin al'ummata sai an samu mai yi. To, kaga ta wannan fuskar kuma babu mamaki. Allah maɗaukakin sarki ya hana wuce gona da iri a cikin addini. sai malam yace wa fi sahihi an ibn abbas radiyallahu anhuma na ko ba ka bane ya zo cikin sahihul bukhari daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala cikin fadin Allah madaukakin sarki wala wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عبد الله بن عباس yayin da ya karanta fadin Allah ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum mutanen annabi nuhu da suka ki gaskiya suka ce da talakawansu la tazarunna alihatakum kar ku biye shi kar ku yadda ku bar allolinku wala tazarunna waddan kar ku bar waddu wala suwa'a kar ku bar suwa'a wala yagusa kar ku bar yagus wa ya'uq kar ku bar ya'uq wa nasra kar ku bar malan nasara Abdullahi dan Abbas ya ce hadi asma'u rijalin waɗannan sunayen wasu mazaje ne sunayen wasu mutane ne salihina mutanen kirki min qaumi nuhin cikin mutanen annabi nuhu nan cikin mutanen annabi nuhu da ake nufi mutanen annabi nuhu da ya fito a cikin su ba mutanen annabi nuhu da aka aiko shi wajen su ba mutanen zamanin annabi Nuhu domin waɗannan an yi su ne kafin zuwan annabi Nuhu. Amma tunda a cikin mutanen ya fito ya yi wa'azi su masu ake danganta su da shi, amma sun shuɗe kafin zuwansa abadin ma, abadin sun shuɗe. Sunaye ne waddan suwa'an Yagus, Ya'uq, Nasra, su su biyar, sunayen bayin Allah ne salihai daga cikin mutanen zamanin annabi Nuhu. Salihan bayi ne ma halaku, yayin da suka mutu shine halaku, yayin da suka rasu auha shaitanu ila qaumihim sai shaidan yayi wahayi zuwa ga mutanensu aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba shedan sai yayi wahayi wa mutanen yace me zai hana ku kafa a guraren zaman su da suke zama me zai hana ku kakkafa wasu ababen kafawa kowanne da sunansa da kamanninsa me zai hana ku sassaka wasu ƴan sassake aiwa na malam waddu malam waddu a je daidai wurin buzunsa da yake zama a ajiye ɗan sassaƙe mai kama da malam waddu. A yi wa malam suwa shi ma nasa ɗan sassaƙe da za a je a ajiye a daidai gurin da ya saba zama yake bauta. Haka malam ya gus, haka malam ya ok, haka malam nasara. Sheɗan ya ce, Me zai hana ku yi haka saboda waɗannan bayan Allah su suke zaburar da ku. in kun ga suna yin bauta kuma ku ta yin bauta yanzu Allah ya ɗauki rayuwarsu me zai hana ku ɗan yi hotonsu a ɗan yi ɗan sassaƙe ku je ku ajiye saboda ba za ku manta su ba in kun bar wajen haka blank kun bar wajen haka babu komai za ku manta da bauta za ku lalace an sa hukum ina muku nasiha bai kamata ku zama mutanen banzawa in sun tafi to ku sa kurwarsu za ta taimaka muku wajen zabura ku yi abin kirki shi kenan kuwa wannan kururuwa sai suka karbe ta aka yi sassaƙe guda biyar kowa aka je gurbinsa aka je aka aje wasan muha bi asma'ihim suka yi musu sunayensu fa fa'alu wasan muha bi asma'ihim a cikin wasiyar da ya musu ku sa musu sunayensu fa fa'alu sai suka yi haka walam tu'bad amma lokacin ba a bauta musu ba a lokacin da suka yi hakan manufar da ta sa aka yi hakan akan ta aka rayu ana ganin hotunan su ana ganin gumakan su ana jin kaimi na bauta don haka a lokacin su ba alloli bane ana nan akan tauhidi waɗannan kawai eh yawa kawai su alamomi ne amma ba alloli bane ana nan akan tauhidi hatta idza halaka ulaika sai da masu sassaƙen wannan rijin din ya ƙare suna tsuba suna mutuwa hadari ya kar wannan jinya ta kar wannan tsuba ta kar wannan suna ƙarewa suna ƙare sabbin jini suna tasowa eh ah to ƙarewa tsohon jini da zuwa sabon jini wahala gare shi ai ba wahala gare shi ba gashi nan yanzu kowa da waya a hannun android yanzu wanda ya mutu shekara ashirin da biyar da ta wuce in ka tashe shi eh inda zai yiwu ya tashi ya ga kawai kaya haka da waya kana magana ruga da gudu zai shekara ashirin da biyar kawai gashi nan yanzu an zo an wayi gari yaro ƙaramin bar shi waya sai ya ji gaba ɗaya duniya ba daɗi yarinya ƙarama in ba data a waya ta ji gaba ɗaya duniya ba daɗi kawai data ne babu a wayar gashi nan komai a waya kawai a shafa a gani a shafa a gani yanzu za a abu abuja kawai yanzu yana hannu tafin hannun kowa ana gani wasu mutane daban mu yanzu irin waɗannan mutanen idan akwai sauransu yanzu wanda suke zaure sun tsufa tukuf ba su san me ake ciki ba har yanzu wannan abin karita shi suke yi ƙwarai in an ji an samu dattijo a zaure an ce gashi eh belle ne yayi waya daga ba na son sakarcin banza ɗan tsurbin wa sai ce a raba shi da wannan kafircin ba zai gane ba ko kaɗan don haka juyawar al'umma su zama na daban ba wahala to mu da akwai rasar kunya ne da an san rasar kunya ne da karuwai ne suke rasar kunya da karuwai da ƴan daudu da fasikai kuma gurin su daban sai a wajen kida a wajen kalangu a can ake rasar kunya amma da ba rasar kunya a cikin gari ba iskanci a cikin gari saboda an sabar maka wancan babbanka ne wancan babbanka ne wancan kawunka ne wancan yayanka ne wancan waye haka aka sabar mana babbawa ne kawuwa ne yayawa ne baba wance umma wance goggo wance haka asa- aka sabar mana to daga uba ne sai babba sai kawu sai yaya sai umma sai goggo sai suriki kewaye kake da waɗanda kake kunya so ba za ka yi iskanci ba amma yanzu waɗanda suke iskanci a facebook da tiktok suna abin da suka ga dama ina ruwansu da bafa ko kawo ko goggo ko suriki ko ɗa babu so ta al'umma ce canzuwarta ta zama wani abu daban ba mai wahala ba so waɗancan sai suka halaka waɗanda suka san sanadin waɗannan gumakan asali asalin gunki fa kenan da gunki ba laifi bane da gunki ba laifi bane su waɗanda suka yi gumakan ba su allantar da gunki ba kawai sun yi hoto ne don wata manufa kuma a kanta suka rayu suke zabura suke ibada sai da suka ƙare in ƙarazu suka ƙare wa nusiyar ilmu ilimi ya ƙare ubidat sai aka bauta musu shaidan sai ya dawo shaidan ya dawo cita to me kuke jira da waɗannan a su ne allolin ai su suke ruwa ai ai su suke su suke su ne da sa'a su ne da kaza su ne da kaza su ne da kaza shikenan sai aka dukufa bauta bauta musu kun ji gabar musulunci da gunki kun ji gabar musulunci da hoto har gobe kuma wuta da auduga, musulunci da gunki, musulunci da hoto, musulunci da zane har gobe wuta da auduga. Dalilin kenan kuma tun da suka fara bauta musu, har annabi Nuhu ya zo, yan shekara dubu ba shekara hamsin yana fama, wallahi ki suka yi. Suka ce sun ji sun gani, suka masa wulaƙanci, suka masa izgili, da ƙyar ya sha da izinin Allah. ruwan dufana da ya ɗebe su ya hallakar da su igiyar ruwa ta hautsana waɗannan gumakan. Tarihi ya nuna gumakan nan ruwan dufana ya zo ya watsa su a bakin gabar kogin jidda. Kogin maliya da muke cewa. Wannan gumakan a nan ruwa ya watsa su. Shi kenan wani kuma ana ce masa Amr ibn Luhai sai ya gansu shi ma a bakin gaba sai ya tsitsinta sai ya fantsama da su kuma yanzu dan Allah ma ji daɗi idan mun ga wani ya lanka ya sarka da hoton wani ya zare ido da sunan yana yana yana salihin bawa ne mu ji daɗi mun san wannan tarihi shi ma jahilci yake damunsa bai san tarihin ba, bai san matsalar ba. Yau ina ma littafinsa ne aka sa hotonsa a jiki, mai gunaguninmu kawai a buɗe a karanta ya so. Amma ba littafi ba, a manna kawai a ƙirji a daidai zuciya. Wanda ya san, wanda ya san illar wannan abun, ai zai tausaya musu. Zai tausaya musu. ita ce matsalar irinta ne ko ba irinta ba ce irinta ne Allahu ta'ala alam amma da muka daidai Allah ka tara mu cikin ladansa kuskure ubangiji Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi